waqi'ati maqiyatun wa tis'un wa tis'una ayya to jama'a wannan sura ne na idza waqa jama'a duk wanda yake so yau ya sha labarin mutanen farko da mutanen ƙarshe ya zo ya ji idza waqa duk wanda yake so ya ji labarin yan aljanna yanzu nan mafari ne sai nan gaba za mu san da matan akwai labari ku kaga kunne in ji Allah duk wanda yake son labarin duniya ma yace yau gahi in ji Allah mai neman labarin lahira ma a wannan suran sai ya ji saboda haka sura ce ta idawaka saboda duk mutumin da yake so Allah ya raba shi da talauci talaucin duniya da na lahira babu kaman idawaka in dai za a kwanta kana idawaka kafa daya in za a kwanta kana idawaka kafa daya a duniya ba kai ba talauci kuma yaranka ba sai ka bar musu kuɗi ba a duniya ka kirawo yarka ko ɗanka ka koya mata ya zawo in dai za ta yi kafa ɗaya ka mutu karka bata da sisi a duniya ba ita ba talauci kuma duk wanda yake so ya ga cikin gaggawa Allah ya da kai a talauci to idza waka ka sa rana in ka fara 41 41 karka fasa inda ka je kwana 41 ka gani eh wannan sirrin na ba ku shi duk mutumin da yake so ya rabu da talauci wannan talaucin nan da ya dame ka kana so ka hada ka ɗaga hannun riga ka ware hammata da talauci ka dake shi ya bar ma gurin ka wallahi ka dinga yin izawuka arba'in da ɗaya arba'in da ɗaya ka je kwana arba'in da ɗaya talaucin nan kun rabu da shi eh kar ka kai kuka gurin kowa ka yi wannan ka zuba ido ka gani sai dai wani abin ba dai ka mutu da bahi a kai ba wane kai ka yi arba'in da ɗaya ka je kwana za ka bi wannan sai ka kawo min wani kuɗi ma sadaka ka ce wallahi malam na gode yaya nan gaba da kyar nan nemo ka zo nan karatu sai an yi da gaske to mun ba ku wannan eh mun je mun nema muku shi ne cikin kabinatul lisrari eh daimon din na dauka yanzu na kawo na jefa muku sirri sirri a ciki ya fi ɗari amma yanzu daimon din muka jijjige muka ba ku shi eh in dai kun rike wannan ku da talauci kun rabu iza waka kullun ka rubuta yau in ka fara arba'in da ɗaya gobe arba'in da ɗaya jibi inda ka je kwana arba'in da ɗaya ka gani ai in dai ba ga da rabon arzikin ma Allah ba zai bari ka karasa ba wannan ko kai ka ga abin da duniya baka taba gani ba kuma yadda na gaya muku mun ba ku wanda ya saurare mu aka ba ba a kasa shi ma mun bashi ku je ku yi da niyyar Allah ya raba ku da talauci da bukatun ku ne da kullum Allah ya biya muku mu shiga malam bismillah bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim Iza waƙa'atil waƙi'a.
Allah ya ce, Iza waƙa'atil waƙi'a, yayin da mai aukuwa ta auku ƙamatul ƙiyamata, yayin da tayin ƙiyama ya taso lokaci ya yi.
Laisa li waƙa'ati haka ziba.
Laisa bai zama li waƙa'ati ya kaga lokacin da za a yi tayin ƙiyama. Kaziba lokacin nan ba za a ce ba gaskiya ba ne lokacin gaskiya ne. Nausun ta kazibu bi an tamfiya mutum yana korewa yana ƙaryatawa. kama na ba fi duniya yadda ake korewa a duniya a lahira ba wanda ya zai karyata daga tayin kiyama ya zo kowa ya sani in dai tayin kiyama ya gabato to kowa ya sani yadda kake korewa an ce ga tayin kiyama ya fi karfin korewa daga gani ka san ta zo kullum an yi tanadi an yi in ba a yi ba ma kallon a ran nan ba a mata musu in ji Allah.
Hafizatul rafi'a.
A ran nan mutane suna kan daraja guda biyu. Kafiratun wasu mutanen sun kankar da kai ƙasa rabiya wasu sun daga sama shi ya muzaharatan da ta gaba da akuwa bi dukulin nar kamilatan za ta kaskantar da wasu wasu mutanen an yi tayin kiyama ita tayin kiyama za ta kaskantar da wasu a sa su a wuta rabiya tayin kiyama za ta daga darajar wasu a ɗaukaka su a kai su aljanna aqwama yadkhuluna nar wani rabayil akaruna bi dukulil jannati a ran nan mutane gida biyu za su zama wani a ran nan daraja zai zube wani a ran nan Allah zai daga darajar to wannan ba a yi sai ranar tayin kiyama Idza rujjatil ardu raja.
a ran da Allah zai zai jijjiga kasa jijjigawa harakatil arab shadid idan an motsa kasa an motsa kasa duk ginin kasa plate zai zai zube ba sai kana tunanin tayin kiyama yazo yaya za a yi da wannan ginin kurin kasan za a yi wa motsi yayi daga an yi motsi lim lim lim lim ginin duk yayi kasa in ka ce da ni to a cikin ginin akwai rodi sai a ce ruwa zai zama sai ka ce da mu akwai dutse a cikin ginin sai a ce dutsen hayaki zai zama flat kafin minti dai Allah ya mai da ginin nan duk babu kaje da Allah zai yi aikinsa wa bunsatil jibalu bansa a ran nan dutse da yake tsaye in kana zuwa Legas ko kana zuwa Fatakwal ka gansu baki kirin ai a wannan ranar babu su sun zama hayaki wa busata jibalu dutse za a dinga tada su kaman kaman sutu kaman hayaki zai ta yabar duniya ran nan mai aukuwa ya auku fakanan haba'an munbasa a ran nan Allah ya ce za mu mai da ita haba'an kura mun ba za abin daidaitawa ran da kaga dutse yana tashi ya zama kura yana barin bayan ƙasa a ran nan mai aukuwa ya auku wa kuntum azwajan salasa wa kuntum a wannan rana za ku kasance ranar tayin kiyama azwajan za ku zama sunfi salasa za a maida mutane sunfi uku fa ashabul maimana daga cikin zako wanda za a ba su takardar sa hannun dama wa humul ladina yatuna kitabahum bi aymani sai a ware mutanen duk mutanen lahira gida uku za a ware daya kai dai za a ba su takardar sa hannun dama ma ashabul maimana wai aka ce me ya sanar da kai ne wanda za a ba su takarda a hannun dama ta azimin lishani saboda girman sha'anin su bidu ko duk wanda a lahira ya ga ya samu takarda a hannun dama ai sai murna ba da jimawa ba zai shiga aljanna daga an baka takardan fa ya fi aljannan daɗi sai malaika ya sunku ya raɗa ma ya ce dala iya kuɗi kaɗan yanzu a saka aljanna akar makala yanzu za a saka yanzu shi kenan malaika in kaga malaika ma kira zaka kai zo mana yaya muke yanzu za ku shiga yaya kanka ya ware ya ba tsoro kai yi mana duk mala'ikan da ka gani ma so kake kai magana da kai ne matsayin mu zo mana zai ce kai kai daban kuke ai yanzu za ku shiga shikenan ba wani tsoro a lokacin Allah ya dauke ma tsoro kaji mm.
wa ashabul mash'ama wasu mutanen za a ba ba su takardan su a hannun hagu mm.
ma ashabul me ya mash'ama sanar da kai ne wanda za a ba su takardan su a hannun hagu takiran nishani bidukurihim nar duk wanda aka bayar takarda a hannun hagu shikenan a bar ma hannun wani kirjin wani hana ba shi kaje kana nuna mala'ika ya duba sai duka zab a ce wai ce kai magana yanzu za a sa ka a wuta fa jira yake shugabannin ku na wuta su wuce a kabi bayan su kul kai magana ka gas sai mutum ya haka da kansa shiru yana tsaye gari kuma ba garin ku ba ba wanda ka sani duk waɗannan mutane ko ba a san su ba sojojin Allah ne ba wanda kuma suka sani kana wannan kuma sai ka ji gas ta kiya kana haka ce tsok ba wuta ba sa ka wata mana wani wanda ka sani ya zo shi kuma sai ya tsine maka shi kenan haka za a yi kafin ka yi ga wutan har ya bi wutan zafi ba wanda ka sani a sojojin Allah su ne mala'iku ya ce tsaya yanzu za su ka wuta wasu kuma haka haka zai same su Allah ka kai kare mu Mm.
wa sabiquna sabiqun wasu mutane ko ko gurin taron ba za su gani ba eh an ware su gefe suna can an gama daraja ta kai daraja eh sabiquna wanda suka yi riga ila alkhairati izuwa alkhair wa humul anbiya'u annabawa daban suke eh gurin su ma baka yi zaka dosa ba asabiquna sune wanda suka yi riga ne sha'anihim saboda girman sha'anin su wal kamar da labari ulaika ulaika al muqarrabun Allah ya ce wa'annan su ne makusanta Allah suna dab da Allah fi jannatin na'im Allah ya ce ana yi wa mutane hisabi masu har an sa su suna cikin nema nan ana gwabzan wani ana dukan wani ana jibgar wani wani shi bai sami abin da ake ba an daga an tafi da su a nan kuna wahala masu higa sun higa latun min al-awwalin Allah ya ce da farko jama'a da yawa za su higa aljanna daga farko wa qalilun min al-akirin wa qalilin yan kadan ne min al-akhirin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam daga al'umma manzon Allah huma sabiquna min al-umam al-maliya akwai wanda suka riga daga al'umman farko wa hadhihi al-ummatu wannan al'umma wal kabar da labari ala sururin mawduna Allah ya ce ala sirrin wannan wanda suka yi ga aljanna da muka baka labari ala sirrin suna nan akan gadadajin su mauruna mansuja wanda aka saka bi karbanin zabi da karan zinari wal jawhari da jawhari da iyaka tsarma gadan متكئين على متقابلين mutaki na kowane dan aljanna ka ganshi yana kihingide alaiha akan gadansa mutakabili na kowa yana kallon kowa aljanna ba mai kallon keyar wani يطوف عليهم ولدان مخلدون bayan an saka a gidanka kuma ka samu nutsuwa ya duhu alaihim sai ga suna kewaya ka lirgi da maji saboda hidima wuldanan ga yara mukalladuna na tutur ala shakalil auladi a tsa- a kamannin yaya la yare muna ba sa tsufa yara yan shekara sha biyu zuwa sha uku suna kewaya ka suna maka hidima mm.
بأكواب وأباريق a aljanna biya kowa bin ga kofi a kadawun za a baka kofi la aralaha wanda ba ta da marika kofin aljanna ba marika saboda kar garin shan ruwa marakan ya zo bakin ka ranka ya baci wa abarikin kuma ga buta da ha urwun wa qatimun butan yana da maraka yana da hanci za a baka buta mai maraka mai hanci in kana zo ko za ka wani abin ka gayi nan Allah ya mata na dai aljanna mm.
wa kasin min ma'in kuma aljanna ga koko nan sharabul kamri ga ga koko na shan giya min ma'inin kuma ga giya nan kamrun jariya giyan yana gudu min bambai yana bubugowa la yanka diyo abadan har abada giyan ba zai yanke ba mm.
la yusad'una ana wa la yunzafun wannan giya na aljanna la yasaddauna alaha shi wannan giya na aljanna idan ka yayi saddau ai sada ba zai kama jiri ba wala yanzaquna kuma baya bugar da kai raba ka da hankalinka azu fata idza ai nazaba shariba ai wa anzafa ai la yasulu lahum min has ba za ka ji wani kaman jiri haka ba wala za ko ba zai tafi ma da hankali ba kaman sabanin sa da giyar duniya wa fakihatin mimma yatakayyaru wa bajiyatin kayan marmari a gidan aljanna mimma yatakayyaruna sai abin da ka zaba wani kayan marmarin ka sani wani abin baka sani ba ga gwaiba ga farin goba ga jan goiba ga mangoro aure ga mai jijiya ga yalan bello ga katon yalo ga gauta aljanna babu abin da babu shi sannan kuma ga dibino ga gaude irin jan dibino ne wanda zaka ci kaman goro shi ma goro din rada rada akwai farin goro akwai bakin goro amma fa mai zaki ba irin wannan goron mai dace ba dan wani mutum ka zai masa aljanna ba goro yi zai yi tunani akwai goro yau ka san wani bai ci goro ba ya samun nutsa manya manya eh irin wannan hima Allah ya yi tanani a gidan aljanna sannan ga ayaba kula kula ga irin na tuwo ga irin na ci ga rogo ga kuma wannan abin naku manyan rogon nan da ake ake wannan da hi ake garin kwaki da hi shi ma aljanna ko kuma sannan ga doya busa Allah ya tanadi a gidan aljanna ga leman zaki ga leman tsami kowanne ka nema amma na tsamin aljanna baya tsamin zaki ne hima da hi Allah ya canza ga albasa ga tafarnuwa amma tafarnan na aljanna baya wari ka ji lamarin aljanna ga kabewa in kana son miyan kabewa subu subu a gidan aljanna shi ma Allah ya yi tanadin kabewa ga kankana irin mai yashi wanda ake cewa mai yashin nan ai sai ka ji aljanna ka ga subu subu in shi za ka rayu da hi ba sai za ka yi ba sai ka yi ta ya ba sai an bare maka ba ma saboda yana aljanna shi kare ma barewan yake na duniya ma ya ji ruwa ba yana tsagewa ba to ga shi ma wannan Allah ya yi tanadi ga abarba a gidan aljanna ga tufa Allah ya yi tanadi ga zaitun ga rumman duk wayannan kayan marmari ne ga inabi duk wannan kayan marmari ne babu abin da a gidan aljanna babu sai da haka ce min ma ya takayyaruna wanda ka zaba shi Allah zai baka mu je wala mi dari mi ma yashahu ga naman tsuntsu wanda kake marmari idan na jiya da muka gaya muku sai dai jiya ai ba mu kama muku kirin jijiya ba yau akwai kirin jijiya eh ba mu kama muku taka ba ba shi ma akwai wani tsuntsu ne akwai katon barbarami wanda jiya ban kama muku shi ba to yi ma irin wannan katon barmarmin yana nan akwai wanda turawa suna kiransa da suwa wani wani wani tsuntsu ne yana tafiya kamar jirgin sama hankali yake tashi shine ake cewa suwan wata wani ruwa ne mara datti to wannan suwan din yi ma wani tsuntsu ne yana nan Allah ya Allah ya mata na biya gidan gidan aljanna wannan wannan tsuntsun nan karkaran kuma Malam Musa me sunansa mai kaba uku mai kaba uku mai cin karo eh karabsiya shi ma akwai mai cin karo yake ci shi karantiya ko ba ku zan yi a nan ba ko eh yana yi eh akwai karau karau ma in ma karantiya ne akwai kuma karau karau ma kai ka san karau karau ma zakaran kekuwa a a yo bai ne karau karau ma ba har zakaran kekuwa gidan aljanna Allah ya mara tanadi eh to ga nan banda kuma dama gulunta yi mun gaya muku shi ga kabar nan sannan kuma akwai akwai shekarama irin ƙananan tsuntsayen nan suna nan suna ma kuka da a gidanka akwai akwai binaru in ma ka san in baka san akwai dola mun gaya ma sunan akwai akwai mai barwo ehe sunan kuntsu ne kai gina ka san mai barwo ai ba za ka san wayannan tsuntsayen ba ko yawwa sannan akwai bom jama'a kun san bom daucilin ba ne yawa yi mana mai yankan wuya wani babban kurciya ne yayi duk wannan akwai a lahira kuma akwai akwai kajin jeji wanda mu muna kiransa da ku yi karaye eh za a ganye da ƙananan yaya a gidan aljanna dan Allah ya tana da irin wa'annan tsuntsayen to kuma sauran ma wanda baka sani ba suna nan Allah ya tana da su wala mi dairin min ma ya tafi ولا مدار لما يشتهون ga naman tsuntsu kala kala wanda Allah ya ma tanadi wanda zaka ci ka ci wanda baka ci ba ma ga hinan dai naka ne وهو إن كأمثال لؤلؤ المكنون Ɗaki, ga kuma ma ce ku fa hurin iri ai malaidi sai ka zama yaron ka je san Allah ba ga za a barka ba ai dan shekara talatin da uku za a mai da kai eh Allah ya ba mu dacewa da ma dan hur masu fararen ido fa mun shigo gonan ina mutumin yake ne to ai ya ji dai nan labarin kaga yana yaƙi haƙori mu ma muna so Allah ya ba da lada ai annan ya zauna kusa da ni yau to gashi nan suna nan manya manya Allah ya yi tanadi eh bari ku ji ta- tarihin hurun aini sawun shadidat su wa- mata ne masu tsananin bakin ido wullat idan matan wa baya- farin idan kuma za a gani fari kar ainun ai sai aka ce rakamu idanun gwara gwara in idan kamar ya faɗo fa gwara gwara ai mace a ce idan ta ya fito fili yaya rada rada idanun matarka Allah ya mata ne kasar aina badali ne na lijina saboda jinsin sa za a gansu kuma farin ya sirka da jajaja a kiratin bihuru ilu ko matan farare ne kal ya Allah ya ce da su ka amsa ne كأمثال لؤلؤ المكنون wallahi idan ka kalli wannan matar ka amsa ne kai ka ce misalin lu'ulu'u ne wanda yake an taskace shi masanunin an taskace haka matan aljanna ba da ti mata ne ga su nan salasala kai ka ce irin gihinyan nan ne ko kuma irin wani dibino zankalli zankal gaba sama ayan ka kalli dunduniyar matar kama ba ai yayi ka kalli kunin dunduniyar nan na gaba in ka kalli idan sawu kuwa to ai sai abin da hali idan sawun matar kama kadai ya isa bare kuma daga nan kai sama kuma sai abin da Allah ya yi ai da harkar da kake kuma gaba kaɗan sai ka manta kuma sai a shigo wani layi kai Allah ya yi tanadi to ya Allah ya ce na su waye ne جزاء بما كانوا يعملون Allah ya ce wannan sakamako ne da abin da kuka aikata a duniya Allah ya ce za mu aura muku su لا يسمعون فيها لغوا ولا la تاسما yasma'una biha a gidan aljanna ba jin yashashen magana matanka ta ta aljanna in ka kira ta in tana ce ma salam alaikum salam aljanna ba za ka ji mummunan magana ba in mummunan magana ba za ka ji ba ai duk wani bacin rai in ka aure ko a duniya ma arzikin duniya ma Allah ya baka mace salaha wanda an bata ma rai a gida ranka zai kwanta ko a nan duniya kai arziki saurayi gidan aljanna in ka kira ma irin amsa da za su ma ba sai Allah ba ko a nan ma an kawo irin masu ladabin nan yaya yi mana an ka aure idan ba ku saba ba ne a nan maje mutum ya aure matan bare bare nan ba dan wahalan kayayyaki ba yi mana abin da ka kira ta ba za ta ce na an ba baranin ne baranin ne wai da albarkacin ka take sa rai da aljanna eh ba kuma yawan zuwa bulaguro ba yau ina asibiti gobe na nan ba tafiya ba dare da rana mata ka tana unguwa haba. wannan in ka aure mata mai dogoro sai ta yi kana ba ta fita ba kullum ɗakin kamar da tararen wuta ba wani abu kullum kan shi za kai din ma sai ka zama ba ma wai ita ba kai ma sai ka zama fado luluma Allah kai ma sai ba ana cewa ana tsare mace ba to ita mijin take tsarewa in ba za ka fita ba in kai ga ɗaki sai a nuna ma wannan tararen wutan ga dan wani abinci an dan ajiye ma ga wannan in za ka fita sai tana jan hankalinka kai ma in ba lokacin sallah ba baka fita bare ita ta fita amma kai baka gida ita ba ta gida kowa gida zai ka ce gidan gauro auren nan naka da gyara Allah ya gane da mu muje
لا يسمعون فيها لغوا ولا تاسما Allah ya ce gidan aljanna ba za ka ji fiya ba za ka ji yashashen magana ba wanda zai bata ma rai wala tasima ko babu wani abu da za a yi a jawo zunubi إلا قيلا سلاما سلاما illa kilan sai dai ka ji ana gaya ma salam salam assalamu alaikum assalamu alaikum sai sallama mai daɗi ba za ka ji magana zai bata ma rai a gidan aljanna ba وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين Allah ya ce wasu mutanen ma'abuta hannun dama ne Ma- waye sanar da kai wanda ake nufi ma'abuta hannun dama في سدر fi مكروه sidirin suna suna inuwan magariya makarudin la shauka fi ba irin magaryan duniya ba dan an ce magariya Allah ya ce ba kaya eh magaryan aljanna ba kaya inuwar magaryan aljanna mahayin kan doki zai yi shekara ɗari biyar bai fita a inuwan ba inuwan gidanka da yan ana tafiya tun daga yanzu daga nan garin da inuwan gidanka ya kai kamar Legas sau ɗari ya zai kai kamar zuwa Legas sau ɗari inuwan gidanka a yi ta yi a yi ta yi a inuwa ɗaya yi mana to kaga kafa da haka wani zai fi ganewa tun da wani ya san nisan Legas ɗin
waɗanne maru Allah ya ce ma ga magarya kanan ga ɗalhin shajaratul mawzi ga itacen ayaba ko na goba maurudin ƴaƴan manya manya bilham min azwali tun daga ƙasa da ayaban ya kafa da ƴaƴa haka ratatatata sai da ƴaƴan ya je kare wai ba daga sama yake ƴaƴan ba yi daga fitan ma da ƴaƴan ya tashi kurin Allah ba da ma itacen sanadi bane ai wannan zai ka ce ma ba ba ba ma itacen kur da itacen tun daga sama ƴaƴan sai da ya dangana har sama shine ga ga ayaba nan saboda abin da yasa ake son ayaba shi in kana yin sa ba wahala subul subul sai ka shayi ko a nan duniya kana yawan cin sa baka cika kahi ba to a lahira Allah ya ayabanta na tanadi mai babban ayaba ba irin wannan ba wa zillin mamdu wajillin ga inuwa nan na cutar ba irin inuwan duniya ba yanzu da wani inuwa muke karatu in ba bar inuwan ba inuwan ya bar mu amma aljanna inuwan da'imin ne ba rana ya za inuwan kullun yana tsaya guri daya wa ma'in masu ga ruwa mai zuba nan jarin da'iman ruwanka yana kurururu yana zuba baya tsayawa yana gudanya wa fakiyatin kasira ga kayan marmari mai yawa Allah ya ce ya fi karfin fada mai yawa shikenan maganar abin da za a faɗa kenan ba za a ce wane da wane kayan marmarin mai yawa ne ba wanda ya san adadinsa sai wanda ya tana da kayan la maqdu'atin wa la mamnu'a zaman ruwatin fi zaman a wani zamani ba ya yankewa yanzu kana neman mangoro ka wahala to yi kuma ba rani ba damina duk abin da ka nema inda rani ne akwai da damina akwai kullum akwai karka ce yanzu itace kaza ba lokacin sa bane hina aljanna kowane lokaci lokacin sa ne wala mamnu'a ba za a hada ka ba dan yanzu ita kayan itacen duniya akwai matsala sai ya zama da mangoron ba kudin sayan eh yawwa sai ya zama akwai abun ba kudin sayan ko kuma ga kudin abun ya yanke Allah ya ce yi wancan baya yankewa kuma ba za a hana ka ba dan na duniya sai da kudi can ba kudi za ka saya wa furushin marfu'a wa gurijin Allah ya mana tanadin shimfiɗa marhu'a manya-manya ala saririn akan gadon ku shimfiɗa manya-manya inna sha'nahunna in sha'a inna Allah ya koma fa kan mata eh Allah ya ce mu muka halittu wannan matan in sha mu muka yi su ai hurul ain matan nan na hurul aini mun ga ba wai mutum ne ya yi su ba matar ta haka ba ta da uwa kar ka yi tsammanin uwa za ta ce akwai biki babu Allah ya ce mu muka yi su ba su da uwa su ma su matar ba su haifar ma da yaya kar ta ce gobe za ta je gidan yarta Allah ya ce ba haihuwansu aka yi ba yi muku muka yi ba su da bukatan komai ba zuwa gidan biki ba duba marar lafiya ba zuwa kaza ba cewa uwata ce ta rasu dole sai ka raka ta ba ta da uwa ba ta da uba Allah ya ce mu muka halitte ta kullum zaman ka su yi mana ai na duniyar ai abin da ya za Allah ya faɗa haka na duniyar yanzu kana zauna na sai ya ce to ga wata yaya ta tara zo ai kaga dole ba ka zo ka bari sai ku tafi tare da matarka in ma tare kuka je ka bar aikinka ka gani kuma ka je ga wani dan wanda an kwantar a asibiti ka ce ni ba na bari sai ta ce to na ji ba ka bari kai din ka je ka dawo ka ga dai in ma bata tafi ba kai ka bar aikin kanka ko to Allah ya ce ba ta da irin wannan masu mata tilas mu muka yi ta ita ba ta da sabga ba ta da bukata ba wanda ta sani sai kai ba ta da dangi kai ka ji daɗi kai yi mana ka san akwai wani mai kiyi ya ce to ai yawan fita an ce ba ta da dangi kai Allah ya sake da alkhairi Allah ya fi kowa sanin halin mutum mutum yi mana ai da wani ko dubu saba'in nan aka bayi tsore ke ce yanzu wa'annan suka fara tafiya bulaguro aka ce ba ta da dangi to wani namijin ma sai anan ya samu nutsuwa Allah mun gode maka Allah ya ce mu muka yi shi ne dalilin hakan da aka ji an faɗa aya nan Allah ya ce faja'alnahunna abkara Allah ya ce mata yan budurwai ne a zaran suna da budurci a jiki kullama ta hunna duk lokacin da namiji ya zo kusa da su zai same ta budurwa waje da hunna za ka same ta budurwa wala kuma idan ana kawo da budurcin ta ba idan na duniya bane ba za ta ji ciwo ba urubana tiraba Allah ya ce tsare kun juna ne matan ai wuyan mutu haba mutum mai tsananin son mijinta ne tsananin so in ka zauna sai ta zo ta daura haɓanta akan cinyarka kullum ita ba ita ba ta ganka ba ta jin daɗi in kana wani harkan kan kawai ga sai ga tana ne ka eh izinin ka take jira eh ba fushi fa yau kaga an ɓata rai haka babu babu kullum tana cikin walwala da nishadi kuma ba ita kaɗai ba sun kai su dubu alaramma in kana gidanka ma za ga sai ga in ka lega ga sai ga kayukan mata wanda ba gani ba ka zo mutum kowa da halansa hi wani ya fi son mace ta leka hi sai mata haka to hi ma irin wannan an masa tanadi gai nan in ma tsallakuwa kake so sai sai ta tsallaku idan ka hau itacen gidanka ka hau sama kudin irehen ya karyo raƙaƙaƙaƙa ai mace ɗaya ne za ta tare ka da nono shi kenan yi mana ai yasa ake hawa itace a gidan aljanna rehen kuma ɗanyen sharam ne karyowa yake raƙa ba barna kai ba haka Allah ya halarci ita kai tai gidanka ne ijan ijan ya fi gindi miliyan ga yi Allah ya mata nabi can an jima kuma kai ga gindin wani wani mangoro haka a gidan aljannanka kana zaune sai zo kul an sa kai kai haka irin ka san wani ya fi son jeji jeji sai ya kira anan ma matarsa ce sai ya turmushe wani baya sai ya ga daki kai Allah mun gode maka irin wannan Allah ya yi tanadi ne Allah ya ce yayi li ashabil yamin ai ai ka- ai da gingidin naku da gangan ne ko a wallahi mutane sun ware to da na ga gingidi yake yi mu je ga kike cewa to li ashabil yamin na'am sullatun min al-awwalin kaji Allah ya ce wannan mun yi tanadin su Ƙur- ga su tsare kun juna ya zahabu da yamini ga wanda aka ba su takardar sa a hannun dama mm.
sullatun min al-awwalin Allah ya ce da farko jama'a da yawa da yawa ne za su yi ga aljanna mm.
wa sullatun min al-akirin ya ce da ƙarshen ma da yawa da yawa ne za su yi ga mm.
wa sahabu shimal Allah ya ce wasu kuma za a ba su takardar sa a hannun hagu ma ashabu me ya shimal sanar da kai wanda za a ba su takardar sa a hannun hagu fi samumin wa min Allah ya ce suna cikin samumin rihun haratan iska mai zafi min na da na wuta ta hudu bisu hami in iskan ya koro wutan iska ma ya hutan zafi wa ne mu ma wai ga ruwa mai tsananin zafi su ma an musu tanadi mm.
wa zillin min yahmum dan wuta yana cikin inuwa inuwan na hayaki ne inuwan haki- hayaki ko ba wani daɗi ne da shi ba dukanu shadidu suwa inuwa da Allah musu tanadi na hayaki ne inuwan ma gwada wutan ya Allah ya ce لا بارد ولا كريم labarin ba za ka ji inuwan nan inuwan hayakin wutan ba za ka ji wani sanyi ba Zila- wala karimin hasanan babu wani kyakkyawan magana da za ka samu Mm.
إنهم كانوا قبل ذلك مترفين abin da ya za Allah ya ce maka danna su a cikin wannan azaba inda hum sun kasance kanu qabla zalika tun gabanin wannan rana a duniya mutarabina mun'imina an ni'imtar da su la ya tab- ba su wahala a duniya ba shine yau Allah ya ce za mu dandana musu Mm.
وكانوا يسرون على الإنس العزيز wakano sun kasance yusiruna sun dawwama alal hinsi akan zunubi azimu mai girma ba su tuba ba shine tara Allah da wani وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وإذا مننا لمبعوثون wakano yaquluna sun kasance suna cewa a idza mit wai yanzu idan shi mun mutu wa kunna turaban mun zama rairayi wai zaman qayyim ya riddige a inna ha ila yau lama bu suna zaki mai da mu halatta sabuwa mm.
أوآباؤنا الأولون sai suka tambaya suka ce to idan haka ne ina iyayensu na farko mm.
قل إن الأولين والآخرين لمجموعون wani ga ya mutu ya rasulullah innal awwalina kun ga iyayen naku na farko wal akirina da ku na ƙarshen nan la majmu'una duk ababan tarawa ne a guri daya إلى ميقات يوم معلوم ila miqati zuwa ga lokaci yawmin nawni ma'lumin sananniya ita ce ranar gobe kiyama a ranar za a tara su gaba daya mm.
ثم إنكم أيها الضالون المكذبون sun madada innakum cewa ku dana aiwada nuna ya ku masu karyatawa batatu almukazzibu na masu karyatawa ya Allah zai ce da su لآكلون من شجر من زقوم a ran nan da ai- wallahi Allah ya ce sai mun ce da ‘yan wuta min shajaran daga itaciya min zakumi na zakumi a itacen idan ganyen ya fada jahannama kullum jahannama yana neman tsari da itacen sau saba'in amma Allah ya ce wallahi sai mun ce da ɗan wuta wannan ice mm.
فمالئون منها البطون ai ana ce da yi wuta sai ya narkar da kayan cikinsa a cika masa ciki da wani icen sannan ya narkar da kayan cikin ‘yan wuta mm.
فشاربون عليه من الحميم fan sharibuna Allah ya ce kaga duk wanda ya ci ko dole sai ya sha Allah ya ce za mu shayar da yan wuta bayan sun ci zakumiyan nan mina hamimin tafashashen ruwa mm.
فشاربون شرب kuma الهيم yi shan ruwan wuta ba wai kwankwada ake da yawa ba kwankwada ɗaya ba za a ƙara ba shirf an wuta yi ai bai sai ya ƙara ba eh fa sharibu na za su ya ruwan shirbu sha himu irin na raƙumi himu din raƙumi ne wup raƙumi ya sati biyu bai ya ruwa banda ka sa ya ka gani ya wup malam dan wuta ya kwankwaɗi ruwan nan ai ya gamu da bala'in da ya hutar zafi shine irin na raƙumi mai jin ruwa jam'i ne na haima lizzakar to kaji daga nan ruwan ya tsaya makogoro ba zai fice ciki ba ya fasa kayan cikin duka Mm.
هذا نزلهم يوم الدين sai Allah ya ce da dan wuta to kun ga wutan da muka sa ku eh kun ga tuwon da kuka ci na wuta eh kun ga ruwan da kuka ya mai tafayayyen wuta kun ga inda kuke zaune ake muku azaba eh to haza nuzuluhum sai a ce wannan ne masaukin su yau madini ranar sakayya to Allah ya kiyaye mu Allah ma'azana Allah min zalika Mm.
نحن خلقناكم فلولا تصدقون na da Allah ya ce ai mu ne kalakana muka halice ku awjadnakum min al-adn mun same ku alhali da babu ku falaula yanzu ashe ku to sadiquna bil ba'd dan me yasa kuka ki gaskata ta yin kiyama idh qadir ala al-insha'i qadir ala yadda muke da iko muka bare ku to muna da mu- iko mu mai sheku أفرأيتم ما تمنون abar aikin ku ba mu labari mana ma tumnuna na abin da ake jefawa mahaifar uwa turiquna ake jefa yi almani shine mani fiyar hamin nisa'i a mahaifar uwa Mm.
أكنتم تخلقونه أم نحن الخالقون wai Allah ya ce muna tambayar ku idan kun jefa mun jefa mani a mahaifar uwa an tumta galaguna wannan maniyin ku kuke halitta ku mai da hi mutum amna hanul khaliquna Allah ya ce ko mu muke juya maniyar mu dau kwayan mani mu halice ya zama mutum Allah kai ne mai yi نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين na da Allah ya ce mu ne ku duba maganar Allah dan kada ku yi girman kai Allah yana ya shi ne ya kamata ya ce ni amma yana mu ne kuma shi kadai saban kai mutum ka tayi magana babu tawali'u ba kuma kana ni a duba girman Allah shi yasa fulani suka fi kowa eh zuba ruwan su ai mu din kam ai na kuke mu kam mu bokan can garin mu muka tashi duk magana ba zai ce ma ni ba sai dai ya ce mu to saboda haka jama'a ku dinga yin koyi da haka Allah fa yana magana shi kadai ne a zatin amma saboda mu mu yi koyi ana cewa mu Allah yana cewa mu na hana kaddarna Allah yake mu muka kaddara baina kun mutuwa tsakanin wa ma na hana Allah yace mu ba mu- ba ku zama ababan tsere mana ba in ji Allah ba za ku gajiyar da mu ba Mm.
على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ala an badila Allah ya ce muna da iko na ji ala mu canja mu kawo wasu misalin mun shi akun na kalukuhun mu me yasu a gurbin fi ma la ta'lamu na cikin abin da baku sani ba in mun ga dama mu juya ku mu mai da ku birai ko mu mai da ku alhanzirai Allah ya ce muna da iko akan haka ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون wala kada alimtum wai shin baku sani bane na shahada mu ne muka fare ku da can fa da babu ku ba alaman ku mu muka fare ku falaula shin yanzu ashe ku tazakkaruna ba za ku ji wannan wa'azi ku gangar da kai ba Mm.
أفرأيتم ما تهرسون Allah ya ce a far'aitun ku ba mu labari mana mata da suna na abin da kuke shukawa a gona tasirul arab wanda kuke noma a gona wa talqunal bazar ziya kuke shuka iri kamar ruwan da aka yi jiya zuwa yau za ku je gona ku yi shuka ku shuka iri irin nan da kuka binne ya kaza ya Allah ya ce ما كنتم تزرعونه أم نحن زارعون Hannun da- wai wannan shukan da kuka yi na hatsi Allah ya ce tazra'unahu hatsin nan ya taya fita ku ne kuke fidda hatsin a garkayin ƙasa amna hannun zari wani Allah ya ce ko mu ne Allah kai ne mai fitarwa kai dai ka je bahi ka danna ka ɗora nauyi amma bul zai ɗaga ƙasan ya fita yanda ka ga nauyin nan bai hana shukan ya ɗaga ƙasan ba to haka a lahira kowa sai ya fita a kabari eh alama ce ta tayin iyama لو نشاء لجعلناه هداما فظلتم تفكهون Launa yau Allah ya ce da mun ga dama, da mun ga dama ji Allah dama sai mu sanya shi ya ji lahabasi sai mu mai da hannun naka dusa ya dinga wani gunguna ya ƙi fita Allah ya ce mun ga dama za mu yi haka. An ga dama sai a gani ya ƙi fita Allah ya ce muna da iko mu yi haka. Fazzaltun kuma ku kasance tafakkahuna ku dinnan kuna cikin haka ai ta ajibuna kuna masu mamaki daga wannan. Mm.
إنا لمغرمون Allah ya ce na bukatar zarwa in mun ga dama inna mu ne muka dilmiyar muka hana amfanin wannan ku amfanin wannan shuka taku Mhm.
فإنا لمهرومون Allah ya ce ai Allah ya ce inna mu ne la mugramuna ai na bukatar zarwa muka nemi wato ciyarwar amfanin naku bal bari maganar ku na hana mu ne mu har- muka haramta muku mamnu'una zarwa muka hana muku ba za ku amfana da wannan shukan da kuka aikata ba Mhm.
أفرأيتم الماء الذي تشربون to abin da ake nufi da magaremuna inna la mugrimuna wani kaulan an ce la mulzimuna garamatu ma an faƙana mun lizumta muku bibiyar abin da kuka ciyar Allah ya ce mu ne masu wannan me Allah ya faɗa إنا بل نحن محرومون مم.
أفرأيتم الماء الذي تشربون abar aidun ku ba mu labari mana ma allazi ta wannan ruwa da kuke sha ya Allah ya ce أفرأيتم الماء الذي تشربون Allah ya ce ku ba mu labarin ruwan da kuke sha Mm.
أأنتم عملتموه من المزن أم نحن المنزلون antum wai shin ku ne an zalta mu kuka sauke wannan ruwa min almuzini daga gizagizai sihabun su ne wato gajimarai amna hanan munziluna ko mu muke sauka muku ruwan daga sama Mhm.
لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون launa yawa Allah ya ce da mun so ja'alana wa sai mu sanya ruwan naku ujajan ya zama mai zarbi mila mai giri la yumkinu yarbu in an ga dama sai ayi ruwan saman kurin shuka zai fitar mutane ba za su sha ba Allah ya ce muna da iko miyar falaula yanzu a yi tun da mu muka sauke ruwan nan sai ku ruwan yanzu ba za ku gode wa Allah ba Mm.
أفرأيتم النار التي ترون Allah ya ce to ku ba mu labari mana annar wuja allati turuna ai tukrijuna wanda ake fitarwa daga itace koriya Mm.
أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون Allah ya ce a antum an sha wai shin ku ne kuka fara da wannan wuta ne shajarata a itaciyan mariku wato zurman wal ibaru da tumfafiya wal qalwu da itacen zurman ku ne kuke fitar da wutan ne amnanu mun shi una ko muke fitar muku da ita Mm.
نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين Allah ya ce na mu ne ja'alna muka sanya wannan wuta tazkiratan tunatarwa ce linari jahannama ga wutan jahannama wa mata kuma za ku ji daɗi lil muqwina ga matafiya ay min aqwaqau idan kuna tafiya kuna kun fita fita saru bil baligu bil qadar abil mad al faqar in kuka je gun fako wa huwa mafazatan daji la na ba da wanda babu tsare babu ruwa to a wannan guri wannan wutan sai ku dinga amfana da hi fasadihi فسبح باسم ربك العزيز mazabi ka tsarkake sunan ubangijinka rabbika ubangijinka al'azimu mai girma ai Allahu shine sarki Allah فلا أقسم بمواقع النجوم to da nan malamai sun ce za'ida ne fauka kimu dantse bi mawaki in nujum ga mai aukuwa na taurari ai bi musaki da yali gurubiya yayin da rana ya fada yi kenan zai ga ta sarya ta auku ba- daga zarar rana ya fadi sai ga taurari sun fito wai dama ba babu su bane hasken ne hana a gansu wa innahu وإنه لقسم لو تعلمون عظيم wa innahu kaga wannan rantsuwa da Allah yayi da ita la kasama rantsuwa ce babba lauta da dai kun ana sani azimin rantsuwa ne ne law kuntum da kun sani min zawal ilmi da kuna ma abota ilimi la alimtum azima da kun san girman wannan rantsuwa in ji Allah Mm.
إنه لقرآن كريم innahu yadda sha'anin yake almatalu alaikum kun ga abin da ake karantawa gare ku la qur'ani sha alqur'ani karimin littafi ne mai karamci qur'ani yana da karama yana da karamci duk mutumin da ya lazumci karanta alqur'ani dare da rana to Allah ne zai dau nauyin ka in dai dan Allah kake yi kuma sai karama kaga kala kala tana bayyana dalilin alqur'ani wani abu da zai sa- taso ma na fitina ko na abu a dalilin qur'ani Allah zai dauke maka wani abu da kake nema ne yardan Allah a dalilin qur'ani zai sauka kuma duk mai karanta qur'ani da tsoron Allah ko ya tsufa sai kaga darajar daban take littafi ne mai karamci a dalilin karanta yi da kake yi sai Allah ya dau nauyinka in dai malami ne ya yarda da Allah ya ji tsoron Allah sai ba sai ya wahalar rayuwa ba sai ka ji ana akramaka Allah ga sadaka akramaka Allah amana kaza akramaka Allah amana addu'a kaza kana ta cin albarkan Qur'ani sai ka bar sana'a shi kenan kana zaune Allah zai dau nauyi saboda ka rike Qur'ani da gaskiya littafi ne mai karamci saboda wani ayan yana cewa la ya ce libadilun لا يأتيه البادل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل.
تنزيل من حكيم حميد to jama'a ku rike Qur'ani da daraja duk wanda ya rike Qur'ani da daraja zai samu alkhairin duniya zai samu alkhairin lahira Mm.
في كتاب مكنون kuma Allah ya ce mun ɗauka mun cira toyi ne daga littafi taskatacce masa wani kiyaye huwal suhuhi ne littattafai ne lauhi mahuz a nan aka kirkira su alƙur'ani daga lauhil mahuz zuwa saman ɗaya jumlatin wahida ne daga saman ɗaya a baitul izzati zuwa duniya cikin shekaru ahirin da ɗoriya لا يمسه إلا المطهرون la ya masa kamar bi ma'anan na labari ne da ma'anan hai illa al mudaharuna sai ma tsarki alladhina daharu awzahu min al ahdath wanda suka tsarke kawunan su gaba da hadasi su suke taba alqur'ani تنزيل من رب العالمين tanzilin qur'ani sauƙaƙe ne min rabbil alamin daga ubangijin talakai mu'jizan yana bayyana har ta yi kiyama in dai ba ka da gaskiya ka rantsa da hito zaka mutu in baka mutu ba ko ka kuturce in baka kuturce ba ka gamu da wani bala'i saboda karamci da mu'jizan da yake cikin littafin أفبهذا الحديث أنتم مدهنون Aba yanzu a yau kun jama'a ku da wannan zancen na alqur'ani antum mudihinuna mutahawununa kuke walakantawa muzibuna kuke kare yanzu a yau jama'a ba za ku gaskata alqur'ani ba وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون wa taj'aluna rizqakum Allah yace muna sanya muku arzikin ku min almadar na ruwan sama ai shakaru dan ku gode masa an tuntu amma ku yanzu a yau kuke karyatawa bi siqayan la haisu qultum yayin da Allah ya shayar da ku da ruwan sama ku dinga cewa madarna bi nauyi kaza an mana ruwan sama da tauraruwa kaza tauraro kaza kuna gama Allah da wani mm.
فلولا إذا بلغت الحلقوم falaula ma'anansa fahal ne fahal idza balagatir ruhu wa qatil nuzui yanzu a he jama'a sai lokacin da ranku a yayin zarewa ya zo gulqumin karan kankalama ko majarar da amu nan inda abinci yake gudu yanzu sai ranka ya zo nan za ka yi imani ji Allah mala'ika ya danne ka kana magagin mutuwa a lokacin za ka yi imani lokacin imani baya amfani yayi وأنتم حينئذ تنظرون wa antum ku ya hadin lamaiti wanda ya halarci mamaci shine izin awan nan yayi tanzuru na da kuna kallo ai idan rai ya zo nan da duk duniya za a taru a mai da ran ba a isa ba shi da ran ya zo nan bai fiye hana kansa mutuwa ba Allah ya ce ba kuna gani ba yanzu jama'a sai a wannan lokaci kuma mutum zai ba Allah tun yanzu kana da faraga kana da lokaci ana gaya ma ahe ba za ka ba Allah ba Mm.
ونحن أقرب إليه منكم Mm.
ولكن لا تبصرون Allah ya ce wa nahana mu aqrabu ilayhi minkum sanin mu da kulawar mu da kiyayewar mu tana kusa da ku fiye da ma wato jijiyan nan taku ta dogon yaro walakin aman ku la tubsiruna ba ku lura min albasirati yana daga basira ganin zuci la ta'lamuna zalika ba ku ana sani da wannan ba Mm.
فلولا إن كنتم غير مدينين falaula yanzu ashe ku Allah madaukakin sarki ce in kuntum ku kasance gaira madinina yanzu kun dauka haka za mu kyale ku ba za mu muku sakayya ba a lahira shine madinina eh ai majazi'ina yanzu ahe ba za mu muku sakayya ba kuke tsammani bi an tubasu gaira mabu'usina bi- kuna tsammanin ba za a tada ku a lahira a muku sakayya ba Mm.
ترجعونها إن كنتم to in صادقين dai kuna tunanin lalle a lahira Allah ba zai tahe ku ba to tarji'una ha turaduna ruwa kuma shaida rai mana ila jasadi zuwa ga jiki ba da bulu in rai ya zo makogoro kuma da hi jiki mana idan kun isa in ji Allah in kuntum sadiqina idan kuma su gaskiya ne fi ma za amdin cikin abin da kuke riyawa ba za ku iya ba falaula na biyu ta aqidi ne na farko wai za dan zarafi ne li tarji'una muta'allaqun nabi ya yayi yayi ta'allaqi da shar'i biyu wal ma'ana hal tarji yanzu ashe kwa iya mai da ne inna baitul ba idan kuna kore ta yin kiyama sai kuna masu gaskiya fi na bai cikin korewa la yanta bi amma hal ya alamu to ku kore mutuwa mana ga kanku kalba su kaman ta yin kiyama tunda ba za ku iya wancan ba to wancan ma gaskiya ce فأما إن كان من المقربين fa ma in kana ne amma kaga wa'anda suke makusantan Allah sun ba Allah Allah ya yarda da aikin su فروح ورهان وجنة نعيم farawun farawun istirahatin su ne za su samu hutu wa rayhanin da arziki kyakkyawa wajen nata Allah kuma yace za mu sa su aljanna mai ni'ima ai hada jawab ni'ima aw li anna awwal ko farkon zabuwa nan an yi kauloli da yawa وأما إن كان من أصحاب اليمين Allah yace wa amma in kana kaga wa'anda suke ma'abuta hannun dama
فسلام لك من أصحاب اليمين fa salamu laka to amincin Allah ya tabbata a gare ka law aya salamatu min al-azab sun samu amincin Allah ga kubuta ga azabar Allah min azab ga wanda suke yanzu aka ba su takardar a hannun dama وأما إن كان من المكذبين ainihin jihadi ظالمين annahum minhum na bangaren suna tare da su wa amma in kana min al-mukazzibin amma wanda zai karyata aiken da Allah ya aiko manzo da shi arallina wanda suke batatu fa nuzulun min hamim Allah ya ce mun musu tanadin masauki min halimin kuma za a ba su tafashashen ruwan zafi wa tasliyatu jahim Allah ya ce alkawari muka yi za mu kona su da wutan jahima inna hadha lahu haqqul yaqin inna haza wannan karatu da aka muku lahuwa haqqul yaqini Allah bai ce ilmul yaqini ba Allah bai ce ainul yaqini ba Allah ya ce haqqul yaqini abin da ake nufi da haƙul yaƙini ƙuru-ƙuru babu wani shamaki eh in ana so a warware ma haƙul yaƙini aka baka labarin mangoro akwai wani bisa a jeji sunansa mangoro itacen nan in ka cire ɗansa akwai zaƙi in ya nuna yalo yake zama sai ka ji ka yarda to yanzu ka samu ilimin yaƙini ka yarda ka ji ilimi ka yarda ana nan wata rana za a kawo ka hajiya ka san wannan aka ce a baka zai yi tayi ne mangolan da ake baka labari to ka tayi daga ilmul yaqini ka koma ainul yaqini sai aka ce inda tabaka ji sai ka kama ka jaka da baki to ka koma haqqul yaqini to yanzu Allah ya ce wannan abun fa ba zai faru bane ya riga ya faru tuntuni Allah ya farar da shi fasabbih bismi rabbikal azim to fa sabbi ka tudanya da yi wa tasbihi bismi rabbika da sunan ubangijinka al'azim mai girma ta kaddama an gabatar